بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar Asabar 29 ga watan Zulhijja shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam 20 da nawa ne ma da uku ko 23 ga watan Zulhijja daidai da 29 shine jani 29 ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2024 a cikin wannan daura ta mu ta littafin Tazkiratul Muta'allimin min utul ulama'ir rabbaniyyin wannan turmi na biyu kenan a wannan safiya insha Allah wanda muke matake da siffofin malamai na kwarai wannan sai zama shine darasi na 11 kenan a darasin da ya gabata na jiya na tara kenan ko inda muka ambaci wato inda mala ya kawo wancan baiti na khalalakil jawu fabidi wasfiri da na yin taliki a wajen sai nake cewa Abdullahi dan Umar shine ya fada ma Abdullahi dan Zubair wannan waka lokacin da Husaini ya bar Makka to wannan kuskure ne daga baki na wahamina ne Abdullahi dan Abbas ne Allah ya saka malam Mansur shi ya mun wannan tambayin jazakumullahu khairan to ah zamu tashi inda malai yake cewa wa qala aidan kuntu fi kitabil haidi tis'a sinin Imam Ahmad yake fadan wannan ko na shekara tara ina bincike game da haila hatta fahimtu wa yadhkuru abul abbas al-qarrafi akwai al-imam al-qarrafi abul abbas mashahurin malamin nan mai littafin al-furuq anwarul buruq fi anwa'il furuq malami ne wanda yake mashahuri a usul fiqh da falsafa to yayi littafi wanda littafi ne babba a cike faɗi wannan magana shine abu na farko da ya fara kawo a littafin yana magana akan bambance bambancen abubuwa ne kamar al-ashbahu wan nazair abubuwa da suke kama da juna a ilimi yana bambance su to sai yake cewa أنه ابتدأ مسائل كتابه بذكر الفرق بين الشهادة والرواية yace ya fara ne da ambatan wannan mas'ala ta bambanci tsakanin shaida da ake bara gaban alkali da riwaya da mutum zai barwa ta ilimi me ya bambanta su kuma ta ina suka yi kama da juna akwai mas'aloli da yawa da suka shafi misali yanzu a ce kamar ganin wata da mutum zai ce ya ga wata shin shaida yake bayarwa ko riwaya ce idan shaida ce kaga za a ce dole sai mutum biyu idan shaida ce za a ce ai idan mace ce sai ta kawo ƴan uwarta idan riwaya ce ko mutum ɗaya ma ya isa da irin waɗannan bambance bambance masaloli haka masu sarƙaƙiya da kama da juna da kuma ita ita riwaya amma ce ta shafi kowa ita kuma shaida khassa ce ta shafi qadiyar da ake magana akai to me bambancin da ke tsakankanin waɗannan abubuwan yace yayi shekara li annahu aqama yatlubuhu 8 sinina falam yadhfar bihi yace shekara takwas yana neman ilimi akan wannan bai samu ƙarin fa'idar da yake so bai gamsu ba yace in ya faɗi wani abu shi da kanshi sai gano kuskure a cikin shi in ya tambaya wa yas'al fudala'a an al-farqi bainahuma yana ta tambaya wata haqiqi mahiyatu kulli wahid minhuma da kokarin tantance ya kowanne yake yace walam yahsul ala jawabin muqna bai samu amsa ko take mai gamsarwa ba haka ya sha wahala akan wannan mas'ala yanzu wani ana bai sahaba ai ba wani matsala bane ai kaza ne da kaza kawai sai me shaida ai kaza ne me riwaya kai shikenan ya zai ce bai gane ba wani dan tsako ne ba zai faɗa haka kawai shi ya wuce bai jin tsoron abin da yake dauka wa kanshi to wannan karshen mas'ala kenan game da abin nan wato siffa ta biyu ita ce mene ita ce tawalu sai annatu thalis siffa ta uku daga cikin siffofin malamai na kwarai ita ce alizdiyadu min al'ilm wal istidamatu wastidamatu mutala'ati neman ƙarin ilimi neman ƙarin karatu kullun da kuma wanzuwa diman da'iman a cikin bincike shi karatun addini ba a gama ba kaman boko bane a ce mutum ya ga ƙarshen biro shi ba a ganin ƙarshen alƙalami idan mutum ya sauki ko ya yi hadda ko ya yi satu ko ya karanta kutubu sitta ko ya karanta fiqhu har zuwa mudawwana ko ya yi duk abin da mutum ya yi zai ga har yanzu fa bai kai ko'ina ba yana ƙara shiga ne yana ƙara gane a shi har yanzu akwai sarƙaƙiya mai yawa sai an mutu kawai ake haƙura min nu'utul ulama'ir rabbaniyin annahum mustamirruna fi tahsilil ilmi wal izdiyad daga cikin siffofin malamai na ƙwarai akwai waɗanda zaka ga duk abin da suke yi shine wato daga cikin siffarsu shine ba sa ba sa fasa suna ci gaba da istimirariya wajen neman ilimi da neman ƙarinsa wata tabbu'uhu min fi min mazani da bibiyar ilimi a inda ake sa ran a inda ake tsammanin samun sa walittisali bi ahlihi da kokarin sada zumunta da mazowa ilimi wa zawihi da ma'abotansa kullun karatu kullun bincike kullun neman fa'ida kullum neman ƙara samun alaƙa da ma'abota ilimi da mazowansa sau da ka dinga jin abin da za ka samu na fa'ida a tare da su wal ifadatu minhum da samun fa'ida a wurinsu yanzu ka saka yana kure cewa shi ba ruwan shi da kowa shi shi kadai ne shi kadai gayya ne shi bai sauraron kowa shi kaza ne fala yashba'una minhu ba sa taba koshi da ilimin wala yas'amuna ba sa taba wato samun gazawa ko kosawa min mutala'atihi wajen karanta shi muzakarati ko ko muzakararsa qala ta'ala Allah ya ce walakin sai dai kunu rabbaniyina ku zama malamai na Allah bima kuntum tuallimuna alkitaba da abinda kuke karantawa na littafi ko bima kuntum tadrusuna qawlu ta'ala wa bima kuntum tadrusuna isharatan ila hadha alma'na kuna karantawa kuna ƙara karatu kuna bincike kuna ƙara kuna ƙara karatu kullum kuna cikin haka kuma jama'a ko bokon da mutane suke cewa sun ƙarshen boko ƙananan yan boko ne ba suke faɗa haka su manyan yan boko su ma irin wannan tafarki suke bi domin ilimi duka tsarin shi ɗaya ne ran da zaka gama PhD za a ga maka ce to yanzu fa zaka fara karatu jahilan gari suna ta murna cewa ai dan uwansu yayi PhD su kuma wanda suka baka PhD suna ce maka to fa yanzu ne zaka fara karatu yanzu an baka lasisi ne akan cewa ka cancanta kai karatu haka za su ga maka farfesa ina aka yi shi farfesa inda aka san farfesanci da gaske duk shekara uku sai an sake reviewing aikinsa in ba haka ba sai a kwabe mishi wannan band din professorship eh an fasa za ce to he's no longer a professor so da ya kasa achieving abin da ake bukata yes a ingila haka ake an baka professor after every year za a sake gabatar da takaddunka a sake review din me kai bayan ka zama professor ina sabon binciken da kai ina shugabantar ɗalibai da kai wajen gano abubuwa ina grant da ka samu mai university in bai kai makin da ake wasu a ce ba professor bane kai su ka kuma abun nan kenan me su ne shi ka kuma constable kenan ka zama flow member wala haka suke yi da ma saboda ilimi zaka ga duk wanda ya dade a cikin shi ya fi kowa tsoron shi ya fi kuma kowa kwaɗayin shi yadda ka san dai kuɗi wanda ya fi kowa son kudi shine wanda ya fi kowa kudi wanda ya fi kowa iya neman kudi shine wanda ya fi kowa samun kudi kuma gane da kyau jama'a za ka masu kudi ganin mahaukata suke mana mu talakawa cewa da mun samu kudi mu kashe amma sai za mu jiya su suka ruba ba mu da hankali ne saboda mu san darajar kudi wasu suka san darajar shi kuma da gaske ne to haka masu ilimi suke kallon jahilai jahilai sai Allah sarki jahilai abin tausayi da mutum ya dan san wani abu kankani sai ya fara tunanin ya san abu su kuma suna ƙara ɓoye abin da wato zai nuna sun ma sanin sai sun ƙara bincikawa yake cewa wa akhraja al-hakim bi sanadin sahihin an Anas ibn Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun kato wannan hadisin a baya manhumani la yashba'ani manhumun fi ilmin la yashba wa manhumun fi dunya la yashba ce makwadaita guda biyu mahandama guda biyu ba sa koshi mahandami a cikin harkar ilimi da mahandami a cikin harkar duniya wato waɗannan guda biyu annabi yana gaya mana ta'adarsu ne al'adarsu cewa ba sa koshi da abin da suke nema wa qad akhbarana Allah ta'ala an wasiyihi wa kalimihi allazi kataba lahu at-taurata bi bi yadihi Allah ya ba mu labarin wato a a kalimullah Musa kir safihi zababban shi da wanda ya zabe shi daga cikin annabawan da Allah ya zaba annabi Musa dama annaba duka zaben Allah ne wa kallamahu minhu ilayhi kuma Allah ya magana da shi ya bashi at-taura annahu rahala ila rajulin alimin yata'allamu min annabin Allah wanda zaka iya cewa manzala sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ya fi shi girma annabta annabta annabi Musa girmanta da capacity ta ita ce second to ta manzala sallallahu alaihi wasallam wajen yawa al'ummarsa da jihadinsa da wahalar da ya sha da sauransu gashi Allah ya magana da shi shi da shi ya ba shi saƙo yana gamuwa da shi suna da mahaɗa shi da Allah da suke haɗuwa su yi magana duk da wannan darajar tashi amma annabi Musa ya tashi ya yi tafiya ya sha wahala ya je ya koyi ilimi a gun wani har kuma ma daga baya aka yi withdrawing din shi daga makaranta ya ma yi laifi an withdrawing din shi a wannan Muhammad ibn Abdul Wahhab a cikin tafsirin sa yana da tafsirin ayatul Qur'an ni dai a dan karaman bincike na ban san mutumin da ya fitar da fa'ida a cikin wannan kisa kamar shi wannan kisa ta izqalan Musa li fatahu la abra ya fitar da kisa fa'ida ta fi 150 akai ya rarraba su fawaid tarbawiyya fawaid aqdiyya fawaid fiqhiyya haka ya dinga rarraba su wajen kashi bakwai da kuma fawaid amma ya ta kawo su fa'idoji akwai ilimi mai yawa a ciki kissan kawai zuwa annabi Musa gun Halliru da hulɗar su har zuwa ya kore shi to kai samu wannan tafin ka karanta mana nan da shi a nan library tafsirin malam Muhammad ibn Abdul Wahhab tafsiri ne ba na duka Qur'ani ba na selected ayoyi ne haka a cikin surori mujalladi guda ne haka to wannan kissa tana tabbatar da muhimmancin ilimi ko wayazdadu ilman ila ilmi nan Musa ya tafi duk ilimin da yake da shi da ake mishi wahayi yana kwadayin ya samu abin da ke wurin Khadir wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini aw amdi huquba Allah ya bada labari cewa ka ambata musu lokacin annabi Musa ya cewa yaransa ba zan daina wannan tafiya ba har sai na isa mahadar kogunan nan guda biyu ko kuma in ci gaba tafiya tsawon shekaru hirsan minhu ala liqa'i hadha al'alimi dan kwadayin gamuwa da wannan malami wa ala ta'allumi minhu dan ya koyi karatu a gunsa falan malakiyahu salaka ma'ahu maslakal muta'allimi ma'a muallimi da ya gamu da shi kuma sai Musa ya mai da kanshi ƙasa irin yadda ɗalibi ke mai da kansa a gaban malami wa qala lahu yace mishi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida ala gafarta malam ko zai yu ko zai yu in bika ka koya mini daga cikin abin da aka sanar sheka ka koya min shari'a wato yanzu ba cewa yake gani na zo a koya min Allah ne ya ce yanzu ka koya min a sai sai da ya nemi alfarma a gun malami to haka ake son ka je gun malami sai ka nemi alfarma amma sai mutum ya buga maka shi malam na nan zuwa zariya da Allah na zan zo ne ni ma shiga da hadisi sai to Allah ya kawo ka ba ka zaka ci mishi in yau sai ne me ka mai rasa idan kamar ni sai ga mai wanka ba ganni ba wallahi zaka yi bazare nan kai sati wala baka ganni ba na rana da kai kawai ka ji mutum daga can a kwanga ko mubi ko wani kauye can da baka san ko ina bane kawai zai zo Zariya. in ka ce mishi ka iya karatun ya karatun garin ku sha ni gaskiya bai da malaman garin nan ba kaga wannan da gaji ka san danta a sani sai ka kiyaye shi haka suke mana kullum ga malam shitinu kullum haka suke mana wannan wannan tsiya da sun yi magana sai na hada su da ko hamasa ko sufiyanu su ne irin su za su yi mana maganin su Allah kyauta ba ina nufin sufiyanu haka yake da garaje ba ina nufin zai iya zai iya maganin shi ya san yadda ake bi da wannan usaza yake cewa fa bada'ahu ba'da salami bil istizani ala mutaba'ati kaga bayan ya mushi sallama sai kuma ya nuna masa yana neman izinin ya bashi dama wa annahu la yatba'uhu illa bi izni kuma cewa ba zai yi ya bi shi ba sai ya bashi izini wa qala yace ala an tu'allimani mimma ullimta rushida yace dan ka koya mini abinda nake zai shiryatar da ni falam yaji mumtahinan bai zo don ya jarabta malamin don ya ji ya malamin yake ba wala muta'annitan bai zo don ta'annuti ba ɗalibi ne zai je gun malami amma ya je ne don ya ji ya je da tambayoyi zai ji malamin ya san abin da yake yi sai ya gama bincike akan mas'alar ya gama sanin abin da ya sani sannan sai zo ya kawo ta gaban malamin ce bara ku ji mene ce ko kuma ya zo ta'annuti ne neman ta da zaune tsaye ne kawai wa yana ma ja'a mu'alliman mustazidan ilman ila ilmi ya zo ne kawai muta'alliman don koyo mustazidan ilman ila ilmi don neman ƙarin ilmi akan nasu wakafa bi hadha fadlan wa sharafan lil ilm kaga wannan ya ishi ilmi falala ce annabin Allah kamar Musa ya tafi gun wanda koda ya tabbata annabi ne sabanin malamai da kai daraja annabi Musa ba fa inna nabiyallahi wa kalimahu safara wa rahala hatta laqiya nasaba fi safari nan Musa ya yi tafiya ya sha wahala ya shiga cikin damuwa ga laƙallaƙina min safari na haza nasaba ce haƙiƙa mun sha wahala a tafiyan mu dinnan kifin nasu ma da aka ce idan suka je wani wuri suka ga kifin ya koma ɗanye ya shiga ruwa to nan ne alamar cewa wannan malamin yana nan wannan area da suka je kuma ba su ankara ba kifin ya gudu sai da suka wuce suka ƙara tafiya ɗaruruwan kilomita watakila sannan hatina ga za'ana sannan ya ce ai a ra'aita iz awaina ilal sakharati fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa shaytana an azkura ce wattakhadha sabila wace kuma na ganin shi kawai kifin ya shige ruwa ce subhanallahi to ai nan ne ai mun wuce hanya kenan yanzu ba ta yunwa ake ba sai ta kwana zalika ma kunna namdi sai sai sai ai kwana kamar lokaci ne zan tafi na yake NYC a afuwar aikin jam ni ban san gari ba aka tura ni wani gari a can a can cross river kawai daga nan kaduna sai na shiga motar kalaba ba shi ne capital ɗin cross river ba ko ba takwal ne wani gari dai haka ashe ba hanyar bace ga baki ɗaya sai da muka kwana muka wuni muna tafiya muka yi biji-biji aka yi sakau sai aka ce mai ina ai ba nan bane hanya ashe wai motar makuɗi ya kamata in shiga daga makodi sai abu ta boko a ballacen kusa da kamar ne ya sunan garin da ake zuwa da shakatawan nan ubudu ubudu ashe wani gefe ne can sai na sake wata sabuwar tafiya na sake kwana a hanya sai da ne buti-buti kamar almajiri kafin na isa gari to shi ne baka san gari ba baka san hanya ba dole ka sha wahala gashi abin neman shi sun wuce wurin ce laƙallaƙi na min safari na hada nasa ba to haka ake shan wahala akan ilimi annabawa kuma fa inna nabiyallahi wa kalimahu safara hatta laqiyan nasaba fi safarihi fi ta'allumi salasa masaila min rajulin alimin daga wani mai ilimi walamma sami'a bihi lam yaqirra lahu qarirun tunda yaji labarin cewa akwai wani wanda yake da ilimin da baka da shi hankalin shi bai ƙara kwanciya ba hatta laqiyahu sai da ya gamu da shi wa talaba minhu mutaba'atahu wa ta'limuhu hankali annabi Musa bai ƙara kwanciya ba sai dai sai dai game da shi wa inna ma rama Musa an ya alama shay'an min al-ilm alladhi khassa Allahu bihi al-khadir li'anna al-izdiyada min al-ulum an-nafi'ati huwa min al-khair inji inji wannan kina inji Ibn Ashur a cikin atari wa tamir yace abin da yasa annabi Musa yayi wannan kwadayi da burin gamuwa da hadiru saboda a cikin neman ƙarin ilimi mai amfani akwai alkhairi وذكر أبو الحسن الماوردي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو كان أحدكم يكتفي من العلم لاكتفى منه موسى da wani zai wadatu da ilimi da annabi Musa ya wadatu da shi ala nabiyina wa alaihi salam lamma qala lokacin da yace hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda wannan yana cikin littafin mawardi adabud dini wad dunya adabud dunya wad din wa amara Allah nabiyahu bi talabil mazid min al-ilm Allah ya umarci manzansa alayhi salatu wassalam cewa ya nemi ƙarin ilimi faqala yace masa wa qur rabbi zidni ilma ka dinga cewa Allah ka ƙara mini ilimi wa kad qila malamai suka ce ma amara Allah rasuluhu bi talabi ziyadati fi shay'in illa fil ilm babu abinda Allah ya ce wa annabi ya nemi ƙarin sa ilimi komai ya ce ya bashi cikakke wa innaka la ala khuluqin azim dabi'a sa cikakkiya ce kaza din shi cikakke ne addinin shi ma al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati komai nashi ya cika amma da aka zo wajen ilimi sai aka ce wa qur rabbi zidni ilma ka dinga addu'a ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai da al'umma ka gaba daya cewa Allah ya kara muku ilimi da haka annabi yana yawaita addu'a Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an ina tambaye ka ilimi ka bani ilimi mai amfani wa qala al-hafiz ibn kathir qala ibn uyayna rahimahullahu لم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل annan bai gushe ba cikin neman ƙarin ilimi kullum Allah na ƙara masa wahayi da ƙarin haske na ilimi har Allah ya karɓe shi wa qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah wa kafa bi hadha sharafan lil ilmi yace wannan ya isa daraja ga ilimi an amara nabiyahu an yas'alahu al-mazid min ace Allah ya ainihin wato baiwa annabinsa umarni cewa ya nemi ƙarin ilimi wa zalika li'anna al-ilma khairun wa katharatul khairi matlubatun ilimi alheri ne kuma neman ƙarin alheri abin nema ne wa hiya min Allah shi alheri ne daga Allah ilmu wa tariqu ilaiha wal ijtihadu wash shauqu lil ilmi hanyar kuma da neman ilimin duka abin nema ne wa su'alullahi al-isti'anatu bihi wal isti'anatu bihi da neman taimakon Allah da roƙon Allah wal iftiqaru ilayhi fi kulli waqtin da nuna wa Allah tsananin buƙatuwa zuwa ga ilimi akwai shi yana cikin damin mutawu darus sa'ada wa ba abu hurairata min jillati ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama wa qad hadiya bi du'aihi wa ghurisa fi qalbihi mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abu huraira yana da gaskiya abin ban mamaki da abin tambaya da abin buga misali cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin waɗanda suka samu rabautuwa da addu'ar manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama cikin wanda Allah ya kimsa musu ƙaunar manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama a zuciyarsu wa mahabbata wa mahabbata mulazamatihi da san zama da manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama wasama amin hadifihi da sauraron hadisi falazaman nabi sallallahu Alaihi Wasallama mulazamatan tamma fi hadarihi wa safari sai na burera yau manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama close marking ya zama da shi cikakken zama tafiya da zaman gida wa ziyaratihi da duk inda annabi ya kai ziyara wa iyadatihi lil marda da duk inda yaje gaida mara lafiya min ashabi wa kana kathiran su'alin nabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma yawan tambaya tunda ya musulunta shekararsa uku kwata kwata tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo lokacin Khaibara ya zo ma annabi yana Khaibar ya tarar da wani wani limami yana sallah ko sun iso garin Madina da asubahi suka tarar annabi ma baya har yanzu mutumin yana karanta waililil mutaffifina kuma ne zuwa cikin hadisin hakim da da ibnu jarir yace da yaje yace kai ashe kowa da ya shiga uku ya tara wani a garin su mai tauye mudu yace wannan karatun da shi ake mai tauye mudu Abu Rara tun daga lokacin yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ake zuwa jana'iza da shi ake gaida mara lafiya da shi ake zuwa jihadi kasuwa da shi ne annabi zai je matan shi cefa ne da shi ne annabi zai shiga gida shine dan rakiya har bakin kofa annabi na fitowa shi zai fara gani in ana sallah yana sahun gaba annabi ya shiru bayan kabbar harama shi zai tambaya ya ce me kake cewa annabi ya ce mishi na san ba wanda mun tambayan nan sai kai to ba dole ilimin shefu nan saura ba jama'a sannan kuma ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana ba ni tsoro Abdullahi dan Amr dan As sai ka san shi dan boko ne duk abin da kake faɗa yana rubutawa ni goma yi karatun zamani ba ka taimaka min ya zan yi in kamo shi zalla ya ce to cire bargonka Nabi sallallahu alaihi wasallam yayi tofi akai ce mayar ka saka ce daga nan bai manta komai ba saboda kai sai idan kawo karatu wanda aka fara musulunci da shi a Makka ma sai ji bai san karatu ba sannan bai haka zai zagaya gun Jabiru gun Aisha gun Abdurrahman dan Auf gun wani duk ya ji abin da ya jiyo Abdullahi dan Umar didda katin shi ce kai Abu Hurairah ya ya dame mu wallahi laqad akthara alaina Abu Hurairah shi sa 'yan duniya marasa mutunci suke da saurin su samu abin fade akan Abu Hurairah saboda wannan falala da Allah ya mishi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi babu mai kaunarka sai mumini da kai da babarka saboda in ka ji baka kaunar shi to ka jaddada imaninka in ka ji an hada Abu Hurairah ka ji bakin ciki a ranka da rayuwarka shi sai yana daga cikin jarabawa da Allah ya mana a nan garin mutum na farko da aka fara sani da suna Abu Hurairah a nan garin dan Shi'a ne ya mutu ko ya mutu alƙara nauyin ƙasa na jin takeici wannan abin kamata ya ce mu kuke Abu Hurairah abin nan takwara mu ahlus sunna amma ina jin shi ma baban shi dole ahlus sunna ya mai takwara sai ya lalace zama dan shi'a can yaje an ce S ne ya kashe shi garin muta'a Allah ya kyauta da haka jama'a dinga tana Abu Hurairah a samu masallaci sunan shi a sawo gida in ka in ka kirkiro wani wani brand na wani abu da ɗinka ka sawo Abu Hurairah brand sunan fiye watanka eh a dubarar shi eh Allah kyauta Allah ji kan musulmi abu da mutumin kirki ne na kwarai wani shaidani ya je ya ɗinka وكان كثير السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يجهله فسأله يوما من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة يا من ذا الله ويفكوا داتي وادك تيشرنا القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة الله يسألني عن هذا الحديث أحد أولا منك ci dama na san ba wanda zai riga ka wannan tambaya lamma limara aitu min hirsika alal hadith saboda kwadayinka akan hadisi shine bukhari babi babul hirsi alal ilm sai annabi ce as'adun nas bi shafa'ati yawmal qiyama wanda yafi kowa cancanta in ci shi ranar alqiyama man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi bukhari ya fitar da wannan ko a wata riwaya wadda take cikin sahih bukhari ha ila yake cewa shi Abu Hurairah sahibtu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salasa sinin yace lam akun fi sinni ahrasa ala an aiyal haditha minni fihinna kun lafazi makamanci wannan yace na zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara uku wannan shekaru uku babu wasu shekaru a cikin rayuwata da na nuna jaraba da kulafucin neman ilimi kamar su saboda ya samu dama ce wanda ba wanda ya samu irinta dama ce da ba ta taɓa maimaituwa sai haka sai ya istiglalanta shi sa sai zama abu hurairar da kake jin labari inda duka ilimin shi ɗin nan yana can yana ci gaba da samun ladan karantar da shi ya aiki haka ya dinga wannan kulafacin ya dinga ya dinga Allah ya ƙara masa yadda warhala jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma rihlatan tawila min al-madinati ila sham jabir dan abdullah yayi tafiya mai tsawo daga madina zuwa sham استغرقت شهرا كاملا إلى عبد الله بن أنيس يتبقى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه ليستو ليستوثق من حديث واحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم dan yaje ya ji hadisi kwaya daya ya tabbatar da shi game da abin da ya sani a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yazo a wannan riwaya wadda tana cikin Bukhari ta'liqan sannan kuma Bukhari ya wassala ta Adabul Mufrad kuma ta zo a cikin wasu wurare daban-daban in kana so ka ga hadisai game da ire-iren wannan sai ka kuma littafin ar-rihla fi talabil hadith na khatibul bagdadi a wata riwaya kuma abin da yazo kamar yadda yake cikin shi khatibu din a cikin littafin sa din can cewa tafiyan ya tafi ne zuwa ga uqbatu dan amir to sai zama duka biyun sun faru kenan ya taba zuwa gun abdullahi dan unais ya kuma je zuwa gun Uqbatu dan Amir shi kuma Uqbatu a Misra ne a lokacin aka ce da ya je gun Misra a lokacin akwai gwamna a Misra Abu Ayyub al-Ansari shine gwamna a Misra a ya afwan Abu Ayyub Abu Abu Ayyub al-Ansari shine ya fita zuwa gun Uqbatu ibn Amir a Misra da ya je Misran kuma kafin ya je gun Uqba din sai ya tafi gun gwamnan Misra wani sahabi ne bazan iya tana sunan shi yanzu yana zuwa gun sahabin sai ya ce wani barka da zuwa kai ne haka tafiya ya ce wallahi ne ne ina ne gidan wani kawai abin da ya tambaya gidan ina ne gidan wani ya ce ga gidan shi to da Allah a samu wanda zai kai kawai sai ya wuce yana zuwa gidan ya ce wani e ka tuna hadisin nan da annabi ya gaya mana ni da kai a wuri kaza ya ce to da Allah kara karanta mu hadisin nan shi na manta na zo ka ga tuna mu ya ce to kaza kaza kaza ya ce to nagode Allah saka da alheri ni na koma daga wurin kawai sai ya kama hanya ya fita ya fita garin shi sarkin ma yana canjirin shi ya hada mai irin kamar kyauta haka ta sarakuna to ƙarshe dai sai binta aka yi da shi aka isa a hanya aka bashi aka ce gafatar sarki kama ce an haɗa girki da wasu kaya irin na tsaraba da sauransu da abin nan an ce hada abin hawa za a bashi extra abin hawa saboda tafiya ce ne tsayi wata biyu ake yi akan akan doki ko raƙumi a isa garin kuma sai an haura ruwa sai an yi kaza sai an yi kaza akan hadisi kwaya ɗaya amma yanzu mutane sun fi so wai karatunan da ake a masallaci to shi dai kawai ya kalla daga wayar shi ina daga gidansu a unguwa da haka dole sai an saka data ko ba ku sai kun saka data kun kun tura musu duk muka jawo kanmu ba da muka mai da abin ya sauki haka wallahi tallahi ya sauki na sha ba ku labarin wallahi muna muna SS2 muka wannan muka karatun wannan abin nan littafin Khalil Khalil muktasar agun wani malami wallahi tallahi layi biyu ake biya mutum ni dai ba zan iya tuna iya tsawon lokacin nan da muka yi malamin nan dai mutuwa bai karasa mana katun nan wallahi layi biyu ni dai a kitabun nikahi na tsaya ban kai karshe ba a lokacin sai daga baya muka samu wani dan dagaji ya karasa ba wallahi ba zai taba buce maka layi biyu ba a cikin minti sha biyar ya gama sharhin ya haɗa ku duk wanda kuke wannan wurin kawai sai wani dufa'ar ku duk da ya ce a ce ai abokin mutuwar tsoho ne ba sai da su zura karatu da ake zura ɗin haka dole ka san daraja abin ka san abin ana samun shi da wahala shi za ake sanin darajar shi amma idan yayi sauki yayi sauki saukin ma yayi sauki sai a gabe da daraja to ilimi bai kamata ya zama saukin shi haka availability din shi yayi yawa haka bai kamata ba gaskiya shi yake yake losing value Allah ya kyauta to hadisan da suna labaran da suna nan ire-iren waɗannan da yawa wali hadha kana a'immatul islam idza qila li ahlihim ila mata tatlubu al-ilma maka tambayi wani aka ce wato zuwa shi zaka ci gaba da neman ilimi fa yaqulu ila al-mamat har mutuwa akwai tafi na Abu Gudda mai sunan shi wanda yake ba labarin wahalhalun da malamai suka sha a kan neman ilimi zaka ji wanda suka sha fitsari su Abu Zur'a su yi fitsari su sha fitsarin kamar yadda kasan irin masu tafiya a Sahara din da wanda aka ba su sadaka kifi suka je suka aje har sai da ya riɓe haka nan suka ci da ya riɓe yana wari kwanan shi uku kifin ɗanye sun manta da shi saboda wahala da wanda suka ma yi sallama da junansu kawai suka ce to mu haɗu a lahira sun ɗauka kawai sun mutu a cikin sahara sai Allah ya kawo musu suka ba su ruwa duk yana nan a cikin littafin Abu Gudda yace wa qala al-Hasan na ne ko oke wa ƙala nu'ayin bin hamad rahimahullahu samitu abdullahi bin mubarak radiyallahu anhu ya ƙulu yana cewa wa kad abahu qaumun ala kasarati talabihi lil hadis wasu suna ce mashi wannan karatu ya isa haka kai ba za ka zauna ka nemi wani abu ba ba za ka zauna ka samu wani abu na duniya ba eh kana ta kai kullun karatu wa qalu lahu ila mata tasma'u suka ce har yaushe zaka dinga zuwa gun malamai ai kai ma ka ka samu qala yace ila al mamat yace har zuwa mutuwa وقال الحسن بن منصور الجساس قلت لأحمد بن حنبل ناتي وأحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى متى يكتب تكتب الحديث زياش يكتب الرجل الحديث زياش متى دنگا ربط حديثي قال إلى الموت زوا سيموت وقال عبد الله بن محمد البغوي سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر yace ka gani na ni da karatu to has hakkabar wa qala muhammad ibn isma'il as-sa'id kuntu usawwigu ma'a abi na kasance ni da babana muna yin gursimeti muna kira makiran farfaru bi bagdad a garin bagdada fa marra bina ahmad ibn hanbal sai ga malamin dan hanbal ya wuce huwa ya adu yana gaggawa yana sauri zai isa makaranta wa na alahu fi yadayhi takalmin shi ma a hannu kamar an koro shi fa akhadha abibi majami'i thawbi sai wannan gursmeti ya rike rigar shi ta haba algafata malam fa qala ya abu abdullah haba algafata malam ala tastahi aka jin kunya wani irin gaggawa ne wannan eh rike da takalmi a hannunka da sauri kamar ka ila mata ta adu wa ma haulai ma adu ma haulai kana ta sauri cikin dalibai kai ka wuce nan qala yace ila almauti yace har mutuwa kai kai sai sai kai ka ba kiran nan shi ba sai mutuwa ko wakala abdullahi ibn bishir at-talikani arju an ya atiyani amru rabbi wal mihbara bayna yadayya yace fata na mutuwa ta riske ni ina rike da alqalami ga tawada a gabana walam yufariqni qalamun walam yufariqni alqalam wal mihbara bana fata alqalami da tawada su rabu da ni وقال حميد بن محمد بن يزيد البصري جاء ابن بسطام الحافظ alhafidu yas'aluni anil hadith ya tambaye ni fa qultu lahu yace mini ma ashadda hirsaka alal hadith ce malan kwadayinka akan ilimi yayi yawa fa qala aw ma uhibbu an akuna fi qitari ahli rasulillahi a'a kai baka san ni ina so ne in zama cikin karabkar tawagar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam su waye tawagar manzon Allah sune masu hadisi wa qila li ba'd al ulama'i mata yuhsinu bil mar'i an yata'allam yace me yaushe ya kamata har yaushe kamata mutum ya dinga koyon karatu kala yace ma hasunat bihil hayatu matukar yana da rai da lafiya wasu ila al-hasan an ar-rajuli lahu 80 sana an tambaye al-hasan al-basri game da mutumin da shekara 80 aka ce mishi ayyuhsinu an yatlubal ilma shin wannan ya tsaya yana bata kan shi lokaci neman ilimi kala yace in kana yuhsinu bihi an ya isha inda ya kamata ya rayu to ya kamata ya nemi ilimi walaisa yaqna'u talibul ilmi bima hassala dalibin ilimi baya koshi da abin da ya samu minhu na ilimi fa innal qana'ata fihi ala zuhdi minhu anhu domin qana'a a ilimi to tana nuna guje mishi wal jahlu bi qimatil ilmi fil hayat yana nuna rashin sanin darajar ilimi a rayuwa yaqulu al-imam al-mawardi rahimahullah wala yaqna'u min al-ilmi bima adraka kada mutun ya gamsu da abin da ya samu na ilimi li'anna al-qana'ata fihi zuhudun domin gamsuwa da ilimi gujewa ilimi ne wa zuhuda fihi jahlun kuma saboda guje masa jahilci ne ke saka gujewa ilimi wa qala ba'd al-hukama alayka bil ilmi wal ikthar minhu aka ce ka koyi ilimi ka yawaita shi fa inna qalilahu ashbahu bi qalilil khair kankanin ilimi ma'anar shi kankanin alheri ki tare da kai wa kathirahu ashbahu bi shay'in ashbahu shay'in bi kathiri in kana da ilimi da yawa kana da alheri da yawa walan ya'ibal khaira ill walan ya'ibal khaira illa alqillatu babu abin da ke sawa alkhairi ya zama an aibata shi sai in alherin kadan ne fa amma kasaratuhu fa innaha umniyatu umniyatu ko fa innaha umniyatu amma yawan sa to shine abun buri abun buri game da ilimi shine yawan sa sara kanka ji magana wani mai ce maka ai karatu ya isa haka ai ka iya ka samu abin da kake so ai malam wane ya ya ya ya hana asanka karka yadda ci gaba da zama a gaban malamin ka ci gaba da bibiyan malamai ci gaba da neman karatu ci gaba da dubban hanyar da zaka samu ƙarin ilimi kamar yadda muka ja mutum su tun farko yawan bincike yawan karatu sauraron malami yin alaka da masu ilimi da ɗalibai da masana da sauran hanyoyi waya kulu abu nasr abu ahmad nasr bin ahmad al-iyadi al-faqih as-samarqandi la yanalu hadha al-ilma illa man aqala dukkanu babu wanda ke iya wannan ilimi ya same shi sai wanda ya wulakanta shagonsa ai ta zuwa shagon shi kullum ba a samu shi tela ne dan kasuwa ne mai nika ne mai sai da kaji ne da abincin su sai an zo ba a same ka yanzu ina misali baka bude shago an jima ka dan baka bude ba da daddare kullum ana ta neman ka ba a samun ka wa kharraba bustarahu bunu ya kwace gonarka lokacin noma yayi baka je kai ba lokacin rage baka yi ba abu ya lalace wa hajara ikhwanahu sai ka kaurace ma yan uwanka wane ya mutu baka je jana'iza ba baka je gaisuwa ba wane amai haihuwa ba a ganka ba wane matar shi ta mutu ba a ji labarin ka ba waya ma ka kasa bugawa wa mata aqrabul ahlihi ilayhi falam yashhad janazatu aji magana ai maka mutuwa ka kasa zuwa jana'iza saboda akwai wani darasi daidai lokacin ko wani karatu ko wani wa'azi ɗan uwa ce ta jin haushin ka a ɗaura aure baka je ba na Abdul Samad Allah ji kammala albani malam ya fito yi kan masifa yana fada ko sai Abdul Samad suna ina sai sun tafi daura aure Kaduna irin haka ne ko gari ya waye ranar asuba habba ai kuma malam ya fita kansu ko sun tafi daurin aure Kaduna daga baya ma ashe ashe ba su ma je daurin auren ba amma dai cewa sun tafi daurin aure to kawai laifi ne a gun dalibin ilimi kuma wai har Kaduna tun daga nan Zaria saboda rashin aikin yi amma sai gaji mutum ya taɓa ɗaurin aure jalungu inda sai an wuna a mota an kwana duk tsadan kudin mota na mabeji awoyi barkate waɗanda zai mori ilimi ya koya sau da kan waɗannan abubuwan duk da akwai mubalaga a cikinsu amma da gaske ne wa'allaka ala hadha alqadi badruddin ibn jama'a bi qawlihi wa hadha kulluhu wa in kana fihi mubalaga fal maqsud annahu la budda fihi min jam'il qalbi wajtima'il fikir dole ne ka hada zuciyarka wuri guda ka hada tunaninka ka ba ilimi dukanka shine zai baka wani bangare wala yastankifu almar'u an yastafida ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu mansiban aw nasaban aw sinnan kada malami ya ji kyashi ko ya ji kunyar da nauyin cewa bari ya samu wata fa'ida ta ilimi a gun wani da ke ƙasa da shi a matsayi ko ƙasa da shi a dangantaka ko ƙasa da shi a shekara ka fi shi matsayi ka fi shi ilimi ka fi shi shekaru ka fi shi shahara sai zama kuma ga wani abu da za ka samu wanda shi yake da shi bal ya kunu harisan alal fa'ida ka zama mai kwaɗayin wannan fa'ida haisu kanat duk inda take wal hikimatu dallatul mu'min yaltaqituha haythu wajadaha hikima tana daga cikin abin da wato mumini yake wato neman ta ko ina din da ya same ta zai dauke ta karin magana ne ba hadisi bane wato malami dan girman ka kai ya hana ka zama gaban ɗalibinka ka ji wani karatun da ba ka da shi ko kake buƙatarsa malamai waɗanda suka sa abin da suke suna yin haka sannan malamai wanda suka sa abin da suke yi suna amfani da kowace dama da suka samu wajen karatu wa kana sayyid ibn qala sayyid ibn jubair la yazalu rajulu aliman ma ta'allama mutum baya gushewa a matsayin shi na malami matukar yana ci gaba da koyon karatu fa idza taraka al-ilma in yi watsi da koyon ilimi wa dhanna annahu qad istagna waktafa bima indahu ya doka cewa ya samu abin da yake bukata ya wadata fa huwa ajhalu ma yakun to nan zai zama yafi kowa jahilci wa hadha da'ab ulama as-salaf wa du'a wa du'a wa adatuhum fi shiddati al-hirs ala ilmi wa talabi wani tace dabi'a da al'adar malamai na da wajen tsananin san ilimi da neman sa hatta law hitaju ila man huwa asgharu minhum sinnan koda sun buƙatu zuwa ga na ƙasa da su bal ahyanan ya akhuduna an talamidihim wani lokaci ma sukan koya a gun ɗaliban su qala al imam an-nawawi nawawi yake cewa wannan akwai kuskure a gurin shekarar mutuwar nawawi din nan an sa 656 amma 676 ne wa yanbaghi Allah yamna'ahu irtifa'u mansabihi wa shuhratuhu min min istifadati ma la ya'rifu kada mutum ya bari wato ɗaukakan matsayinsa an ba shi wani mukami ko wata daraja ta hana shi cin moriyar ilimi na abin da bai sani ba faqad kana kathiruna min as-salafi yastafiduna min talamidatihim ma laysa indahum dama daga cikin magabata suna koyan abin da basu sani ba a gun ɗaliban su wa qad thabata fi sahihi riwayatu jama'atin min as-sahabati an tabiina ya tabbata yana cikin bukhari sahabbai da yawa sun riwaya a gun wasu tabi'ai warwa jama'atun min at-tabi'ina an tabi'i tabiina haka nan wasu manya cikin tabi'ai sun riwaya daga atba'u tabi'ina wa hadha amr ibn shu'aib laysa tabi'iyan amr ibn shu'aib wannan mai isnadin nan amr ibn shu'aib ana biya an jaddi to ba tabi'i bane dan atba'u tabi'ina ne ko warawa anhu aktharu min 70 min at-tabi'ina cikin ɗaliban shi akwai sama da mutum 70 tabi'ai وروى عثمان بن ابي شيبه عن وكيع بن الجراح عثمان بن ابي شيبه yana riwaya daga waki'u qala yace la yakunu ar-rajulu aliman mutum bai zama malami hatta yuhaddisa amman huwa fawqahu wa amman huwa mithluhu wa amman huwa dunahu Imam al-Bukhari ma yana faɗan magana irin wannan cewa babu mai zama malami har sai ya koyi karatu a gun na sama da shi sai ya koyi karatu a gun tsaran shi sai ya koyi karatu a gun na ƙasa da shi wannan zai sa ya koyi tawalu kuma duk wanda ka zauna gabansa sai ka ji wani abu da za ka da shi a gunshi ko da wanda shi kai ka koya mai karatun na ga wata wata al'ada a sokoto da mutanen sokoto suke yi ba farfesa mansur shi yake jagoranta wannan al'ada shi ne duka majalisansu da suke karatu ahlus sunna na garin kasan su suna da wata kaman kaman wata local kungiya ce da ahlus sunna su ba sunan su izala ba su ba sunansu salafiya ba su dai kawai a halin sunna duk malam mansur ya riga ya gama lakume su sun zama duka jama'a shi al'umma ce guda ɗaya suna da wani haɗin kai mai ban mamaki to duk majalisi na ilimi da yake ƙarshen wannan tsarin to ba a yin shi concurrently da wani akwai majalis da aka tsara cewa to rana kaza duk majalisin wani za a je kuma in Allah ya so ka je za ka ga kowa a wajen har shi farfesa mansur za gan shi a zaune kuma wanda yake katon ɗalibin shi haka kuma gobe za a je makarantar wani haka suke fa diman da'iman da haka duk sai zama sun zama ɗaliban juna malaman juna da girmama juna abin ya ban sha'awa sosai wallahi sai kaga ana mutunta juna sosai kuma duk kowaye sai ka ji hatta abin da ka san shi ka iya shi wani ya karantar wallahi sai ka ji ya faɗa wani fikihu ko wata fa'idar da za ta baka mamaki sai ka ji ka samu wata fa'ida aziziya wadda ba za ka same ta ba sai a wajen ko ya faɗi wani reference ko ya gyara maka wani kuskuren da da kake a kai ko ya tuna maka wani abin da ka manta mai neman ilimi da gaske duk baya wasa da wannan wa qala al-imam abu abdullah al-bukhari la yakunu al-muhaddith kamilan hatta yaktuba amman huwa fawqahu wa amman huwa mithluhu wa amman huwa dunahu wannan ce ta ibn ta bukhari din wa qala abu ya al-khalili fi abdullah ibn mubarak al-khurasani ana abdullah ibn mubarak al-khurasani yake cewa ake magana game da shi afwan wa kana yaktubu amman dunahu ila ammata bai gushe ba yana koyan ilimi a gun na ƙasa da shi har zuwa rasuwarsa wala yaqfa'una am madarasatil ilmi wa mudhakarati mudarasatil ilmi ko ba sa rabuwa da tattauna ilimi da muzakararsa da anna manin qata an tatabbu ilmi wa tatallubihi wa muzakaratihi fataratan qasira ankara nafsuhu ba sa fasa ilimi da muzakararsa saboda wanda ya rabu da ilimi ya rabu da tattauna shi da muzakararsa sai ya rasa kanshi kamar yadda na sha mana misali da ma wannan shine tsarin da yan boko suke bi kai karatu har ka kai PhD to karatu na aji ya kare bayan da zaka je ka ce bari ka shiga aji ko sai ka fara halartar seminoni da conferences da wuraren da ake symposium ana tattauna mas'ala na ilimi ana rubuce-rubuce da sauransu wani abin mun yi mun yi mu kawo shi a garin na da ya gagara a dinga samun wato jalasat da ƴan uwa za su zo a zauna a ba wani topic ya zo ya rubutu ya raba aura kan mutane abu a tattauna kuma ga masail nan kullun haka ake wuce su ba ba sai da aka kwana ba sai dai ai ta surutu akai yanzu masalar da aka yi ta ganin wata haka aka batta kawai wasu sun ce sun ga wata sarki ya ce ba a gani ba wasu sun gani a Nijar wasu ce sai sun yi sallah mutane da yawa ba su yi ba haka aka wuce sai in ta sake maimaituwa an yi ta azumin arafa an yi ta azumin ashura an yi ta azumin kaza za a yi ta yanzu suna wucewa ba a san ina aka kwana a ilmance game da matsalar ba mala albani na Allah ya gafata ne shi shi ya fara irin wannan a garin nan akan matsala aljanu yayi akan matsala kaza yayi to da kamata yayi sai a yi ta ci gaba da irin wannan tattaunawa a bude ta yadda za kowa ya samu wato ilimi ya jaddadantu amma ina kowa sai dai ya ɓoye a inda yake da abin nan shi halalakin jawo kowa ya ɓoye a lungun shi ya ta rafka ya ta aiko da samfurin skat Allah ya kyauta yake cewa idan mutum ya bar ilimi lokaci kankani sai ya ji kamar ba ɗan gidan ilimi bane shi ya kula abdurrahman bin mahadi da ya haibu ma'in mala abdurrahman dan mahadi yake cewa ya dan ma'inu innama matsalu sahibil hadisi bi manzilati simsari yace mai haya dan mai yayi karatu a gonsa shi Abraham dan Madi malamin su ne ko yace kaga shi mai karatu mai neman hadisi kamar a dillali shine as-simsar mai yawo da kaya din nan yana talla a kasuwa idza ghaba an suqi khamsata ayyamin taghayyara basaru duk wani basirarsa da dabarun shi na tayi da shigar da kaya in ya kwana biyar bai je kasuwa ba shi kenan an wuce yadda yake sai ya ga an wuce shi haka ne ko sai ka ji yanzu misali ɗan uwanmu ɗan darul hadis da ke nan a cikin zariyar nan sata sata ci gaba da amani an mune ɗaliban albani amma sai zuwa makaranta yanzu wala idan ya zo darul hadis nan tamun tamun yadda take gaya yanzu ya zo ya zauna a cikin ajin nan ko ajin malam dauda ko ajin malam shitu ko ajin malam yahaya allukori aka yi rabin awa zai sa abin da ake yi an wuce inda yake karatun da ake zai ji kawai ina zai ga fuskokin ma kamar wasu ne mutane daga kaburbura saboda ya ba ilimi ya ba karatu ya yi ƙaura daga daga harka ilimi wallahi wani in ka wani sai dai tarihi ba haka ilimi yake to shi ba a barin shi sai ya baka kamar kasuwa ce waqad akhbara al-hafiz az-zahabi an abdullah ibn abd malik ibn abd al-aziz ibn jurayj al-makki annahu qala ma zala yatlubu al-ilma hatta kabura wa shakha bai gushe ba yana neman ilimi sai da ya zama yayi girma ya zama tsoho dattijo tukutuku wa yaqulu badruddin ibnu jama'a yace dawamul hirsi ala lizdiyadi bi mulazamatil jiddi wal ijtihadi da gaskiya abin da ke tabbatar da ilimi shine wanzuwa akan neman ilimi da lazimtan neman ƙarin ilimi da ƙwazo a kansa wal muwazabatu ala wazaifil auradi da kuma tabbatuwa akan ayyukan ilimi ayyukan ibada min al-ibadati wal ishtighali wal ishgali wal ishgal mutun ya zama yana da yawan wuridin ibada da yawan shagaltuwa da ilimi koyan shi da koyar da shi qira'atan karanta shi wa iqra'an da karantar da shi to wannan bai kamata a sa alu din nan na bayan alhamza ba a kaida imla'i iqra'an tunda akwai akwai alu gabanin alhamza ba a sa wata a bayanta amma da a ce kaman kamar yadda za ka sa jaza'an jaza'an to ba za a saka ba ba za a saka alhamza tsakanin alu guda biyu ba amma inda a ce abinda ke gabanin ta ba alhamza ba ne kamar juz'an to sai ka sa wannan alu ɗin da baya an gani wa mutala'atan wa fikran da bincike da tunani wa ta'aliqan da yin tsokaci wa hifdan da haddace shi wa tasnifan da rubutawa wa bahsan wannan sune hanyoyin kiyaye ilimi da bincike wal ulama ar rabbaniyuna da'imu tashaguli fil qira'ati wa mutala'ati kutubi ahli al-ilm malamai na Allah suna wanzuwa akan shagaltuwa da karatu da bincike akan littattafai a cikin littattafai fa hadha abul wafa'i ali ibn aqil ibn muhammad al-hanbali ga wani malami ne wannan sunan yasifu ibn rajab bi qawli wa kana da'ima tashagul bil ilm yana da yawan shagaltuwa da ilimi ko da yaushe wani kila anhu annahu qala wa inni la ajidu min hirsi ala al-ilmi wa ana fi ashar 80 yace ina ji a jikina kwadayin da nake da shi na ilimi ina cikin goma ta takwas wato shekaru tamanin da wani abu kenan ashaddu mimma kuntu ajiduhu wa ana bunu 20 sana yanzu abin ya fiye mun tsanani fiye da wato yadda nake ina dan shekara 20 ba kaman kwadayin abinci ne ko kwadayin jima'i ko ko ko kwadayin rayuwa ba a shi ilimi a can ƙarshen rayuwa ka bi kwadayin shi wa qala ibn al-jawzi fi tarjamatil hasan ibn zunnuni an-naisaburi ya ce wa kana faqihan adiban malami ne na fiqihu na adabi da'ima tashagul bil ilmi yana da yawan shagaltuwa da ilimi la yakadu yafturu baya gazawa wa kana yaqulu idza lam tu'id shay'a 50 marra lam yastaqir yace duk abin da baka karanta shi so 50 ba baya zama a kwakwalwarka so da komai tashi so 50 yake maimaita shi wa qarabul jawzi fil qira'ati al ashr ma ibnihi yusufa wa huwa ibn 80 ala ibn al baqillani al'imam bulin zauzi yana ɗan shekara tamanin da wani abu suka ji shi da ɗan shi yusuf ɗaya daga cikin yayin shi da aka kashe ranar da tatar suka shigo bagada zake nan su uku to tare suka je gun ibn al-baqil lani suka koyi ilimin qira'at tare da shi da ɗansa wa allaka al-hafiz az-zahabi ala hadha bi qawli zahabi yake cewa fanzur ila hadhihi al-himma al-aliya jibairin wannan kwazo madaukaki wa fi tarjamati muhammad ibn ahmad al-umari as-sagani al-makki al-hanafi tarjama wannan malami wanda ke cikin littafin Sakhawi da Ullami yake cewa yanqulu Sakhawi an Abil Khairi ibn Abdul Qawi annahu qala fil mutarjam a'rifuhu azyada min 50 sana wama dakhaltu ilayhi qatt illa wajadtuhu yutaliqu aw yaktubu yace na rayu da shi shekara wato 50 amma ban san shi da wani abu ba duk sanda na shiga wurinsa sa sai na tarar da shi yana rubutu ko yana karanta wani abun rubutu wannan ya daga cikin abin da za ka gane malami da gaske ilimi yake nema kaga malami wani ana wurin jana'iza ma yana rike da littafi ana jiran ɗaurin aure yana rike da littafi a cikin jirgi yana rike da littafi kai wani a filin arafa ma mal albani namu haka yake da duk inda za ku je da shi rike da littafin shi da an dan zauna kawai sai ya buɗe kamar mutum uku na sani da wannan ɗabi'a ne dai a cikin malaman su kanta da ni kaga mal albani yana cikin su akwai malam makari baban wannan farfesa ibrahim makarin nan ko fira kuke yi yana rike da littafi ko yana rubutu ko yana karatu ko yana nazari sai kuma da kasani din nan haka za ka ga wasu malamai ya riga ya zama musu jiki ko a layin ganin likita ko a kasuwa ko a wurin ana jiran za a kawo akwatin zaɓe duk inda suka je da littafi to wannan za ka ga dole iliminsu ya ɗara na sauran mutane dole kamar da za a ce ne ko ina yake yana tare da harkar shi ta kasuwanci yana yin waya yana aikawa yana transfer ana turo mai yana duba kaya yana dole kaga koyo shi kudin shi suna karuwa saboda yana istismarin lokacin shi da abin da ya kamata bari ka zo ta kisa gari biya jama'a wa yadhkaru an abi ja'far al-tabari mun taba karanta ta a wani waje annahu kana ala firashil maut al-imam al-tabari yana gadan mutuwa fa dhukira indahu du'a'un mansubun ila ja'far ibn muhammad sai aka ambatan mishi wata addu'a da ake dangantawa malam Ja'far dan Muhammad jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fastada'a mihbaratan wa sahifatan fakatabaha sai ce akawo mun takarda akawo mun tawada sai ya zauna sai ya rubuta ya rubuta ta a takarda faqila lahu aw fi hadha alhal aka ci haba alaga ta malam me kun ka ci gaba da salati da neman cikawa da imani me wannan na rubutun karatu faqala yambagi lil insani Allah ya da aqtibasa li ilmi hatta ya muta ce ai mutum bai kamata ya daina kula da neman ilimi ba sai ya mutu tunda dai da sauran raina ku bana na neman ilimi na wa tufiya ba da zalika bi sa'atin aw aqalla minha bai ƙara sa'a ɗaya ba ko kasa da haka Allah ya mai cikawa ashe yana gab da mutuwa yayi wannan zama ku ji irin wannan mun karanta wasu wanda za a ce yana gadan mutuwa a ce me damuwar ka yace isnadi isnadi ya zan samu isnadi iri kaza me damuwar ka yace hatta hayo ban gama fahimtar ilimin ta ba agungun zai ce to in dai na mutu kuɗaɗe na suna gun wani wani kuma a bashi kaza wani kuma kaza matata kuma wance ni dai ban yadda kowa ya aure ta ba Allah isa ban so kowa ya aure ta haka aka ce ne wasiya damuwar shi kawai matan shi har yanzu damuwar shi to kowa abin da ya dame shi shi yake to in dai har kai ilimi za ka yi to ka shige ta haka hauka hauka ka yi ta yadda suke yi to shine za a wayi gari ka samu na sallah da ake cewa za mu saurara nan sai Allah ya kai mu an jima da yamma insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi